الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت ga Allah subhanahu wataala da ya saki hada mu a wannan rana mai albarka a wannan majalisi mai albarka majalisin wato wato Jami'ar Rahma yake kan titi Maiduguri a garin Kano a yau uku ga watan Safa jira annabi tana 1448 wanda ya daidai da 17 ga watan 7 miladiya 2026 wanda muke karatu a wannan littafin mai albarka littafin Islam Musulmi a wancan sati da ya gabata ko a karatun da ya gabata mun fita daga wato azkar addu'o'in da manzon Allah yake yi ya zo kwanciyar bacci tun daga farko har ƙarshe har zikirin ƙarshe wanda annabi ya ce shi yake yi daga nan kuma sai ya bacci to akwai abubuwa da suke faruwa a cikin bacci za ka iya farkawa wani yakan samu kansa ya kwanta kuma baccin ya zuwa saboda wata damuwa saboda wani tashin hankali ko saboda wani ciwo ko kuma saboda shaidanci na shaidan sannan kana cikin bacci kakan iya jiya dama ko hagu ko ka ɗauke kanka daga can ka dawo da shi nan yanayi dai na bacci ko saboda zafi ko sanyi ko sauro a wannan gari namu ko makamantan haka to a wannan juyawa a kan shimfiɗa ka juya daga dama zuwa hagu ka sa kanka daga kudu ka dawo da shi arewa shi ma annabi ya koyar da wasu abubuwa da za ka yi wai so ake kai baccin ka kwanta da zikirin Allah ko ka farka kar ladar da ake rubuta mai sake ka ka ci gaba da samun lada a yanayin na baccin saboda annabi ga baki ɗaya komai nasa zikiri ne komai inda annabi baya ambaton Allah shine in ya shiga ban daki shi isa in ya fito sai ya ce ghufranak Allah shirun da nayi a ban daki bana ambaton ka a yafe mu kaga shine zikirin fitowa daga bandaki gufranaka Allah ka gafarta min zaman da nayi a bandaki bana zikiri domin shi zikiri ba yin sa bandaki to nan mala yace gabar da zamu tashi addu'a idza taqallaba layla addu'a addu'a da mutun zai yi lokacin da ya juya yana bacci da daddare ya juya daga dama ko juya daga hagu ko ya ɗauke kansa daga nan ya dawo da shi nan malai ce ai idza taqallaba wa talawwa min jambin ila jambin ala firashi anasa idan ka canja daga barin da kake zuwa wani barin akan shimfidarka to shi ma ana son kai zikiri da lokacin da ka farka ka ji cewa ka gaji da kwanciya da bangaren dama zaka koma bangaren hagu ko ka gaji nan iska ba ta zuwa inda kanka yake za ka mai da kanka ɗaya ɓangaren to ana son ka karanta wannan zikirin kamar yadda nana aisha ce ta ji manzan Allah yana yi suna ɗaki tare annabi da zai canja yanayin kwanciyarsa daga wannan ɓangaren zuwa wannan ba sai ta ji annabi ya faɗi wannan zikirin kenan sai ta riƙe sai ta kawo mana haka ake yi kenan an za ka juya ga yadda manzan Allah yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne da Imam Hakim ya kawo shi wato Az-Zahabi yace hadisi ne mai kyau Imam An-Nasa'i ma ya kawo shi a cikin Amalul Yawmi wal Layla Ibn Sunni ya kawo shi shi ma sai ka duba shi zaka same shi a Sahihul Jami' hadisi ne ingantacce nana Aisha Allah ya dade take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai juya daga wannan bangaren zuwa wannan bangaren yana cewa shine ku duba littafin لا إله إلا الله الواحد القهار rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar yabo ne da kirari ga ubangiji tauhidi sanda kake jiyawa karkai shiru sai ka ce la ilaha illallah al-wahid al-qahhar kana kadaita Allah kace tsarki ko kuma Allah subhanahu ta'ala kai kadai ne ubangiji al-wahid ubangiji guda daya al-qahhar wanda yafi karfin halittarsa domin iya iko da iya da fin karfin da kake yi akan halittarka ga shi haka zare mana rai mun yi bacci kai kuma baka bacci kana da kahari akan shekiyancin mutum sai ya bacci dan da kake baccin da kuma baka san yadda kake ciki sai kake cewa Allah na ƙara kadaita ka kai kai ɗaya ne ubangiji guda ɗaya da baka bacci kuma kafi karfin kowa kahariyarka akan kowa take rabbus samawati ba ni kadai ka halitta ba Allah kai ne ka halicci sammai guda bakwai nan gabaki daya wal ardi kasar da nake duniyar da nake kwance yanzu a cikin ta Allah kai ka halicce ta wa ma bainahuma abin da yake tsakanin sama da ƙasa kai ka halitta domin a tsakanin sama da ƙasa akwai halittu kala kala kace Allah su ma kai ka halicce su kuma suna bacci kai kake da ƙahariya akan su al-azizu ka gagaru kowa ka fi ƙarfin kowa shi ne al'azizu ka gagaru kowa da komai ba yadda zai da kai alhaffar kana yawan gafara kana yawan lullube zunuban bayanka ma'ana kamar kana cewa ya Allah zunubai na lullube su rufa mun asiri a kansu alhaffar ya'ani من ال... يعني غفران أصل غافرة شيني دقى مغفر كي أبن أيك يتي مسأل مغفر ولكوانو إذن كاسا ولكوانو با للذي كنت تكيبا وكان تيوى يا أبنجي للذي وننزل بان إن كاسا ينزل ولد مكسا ينزل ويسا ولا إن دكريبه إن أنا جنسا با أغني با وندي يكي غني sai in kaga an gani sai ka tuɓe ka to gafara ma'ana kana cewa Allah dillife fukan da ne dillife su ba wanda zai gani kar a daga karar to sai Allah yake cewa ba wai sunansa ma al-ghafur a al-ghaffar ya saba yi jiya ya gafarta yau ya gafarta gobe ma zai gafartawa haka yake shi ɗabi'arsa ce in ka nemi gafara ya gafarta ma kamar kana cewa ya ubangiji na yadda kai ne ubangiji wanda kake da ƙahariya don ƙahariya ka kasa na kwanta na yi bacci yanzu kuma ka farkar da ni saboda buwayarka da ikonka Allah na nemi gafara ta a wajen zikiran bacci da ni Allah a sa na a wannan gafara wannan duk sanda za ka juya in za ka farka ka juya su goma to ana son ka yi ta ya tabbata wanda ya yi wannan laifuffukan ka shafe su za a yi gaba gida ba abin da bawa yake bukata fa irin Allah ya yafe masu balabansa wallahi idan ka yi ta so ɗaya su in Allah ya ce to shi fa to ɗansa to ce baya canjawa baya canjawa tun da ya ce ma ka yi annabi ya koyar da kai ka yi to ka yi kana cewa la ilaha illallah al-wahid al-qahhar ka sake cewa rabbus samawati wal ardi kaga kirari kake masa ya wanda ya halicci sammai da kasai ya wanda ya halicci abin da yake tsakanin sama da kasan ya mabuwayin sarki mai yawan gafara a gafarta mu a gafarta mu na yadda kafi karfi na na yadda a karkashin ka nake sai yadda kai dai na sallama wannan kirari ne da nuna wato kana cewa ya ubangiji kai kake tafi da komai nawa saboda ka na ni kauya wannan yana daga cikin abin da zai hana a ce wani abu ya zo ya dame ka kuma kake koma bacci akwai wanda in ya farka kuma baccin ya tafi in ka farka wani ya farka shi ke to kana yin wannan zikirin ba zai hana ka koma bacci wannan zikirin ka miƙa wuyanka ga Allah to yana cikin abin da yake tafi da rashin koma bacci musamman in lokacin koma bacci ya yi idan ka duba agogo kaga kuma lokacin kiyamun laili ne to sai ka kwara kun san kiyamun laili taimakon Allah ne da san soyayya ta Allah yake barin ka kai amma kai ma yana so yana da kyau ka taimaka wa kanka wajen ka dinga yi dan sai wanda Allah yake so zai kiyamun laili wallahi Allah baya son ka ba za ka yi kana ji kana gani kana farkawa shedan yana jijjiga ka da dan sauran lokaci ka ai yanzu karfe 4 ai sai karfe 5 za sai ka sake jambar sai an jima bari mu ga hudu da rabi kai da ba abin hannunka yake ba in kai baccin ba sai an ga dama za ka tashi ba an tashe ka lokacin da Allah yake kirari yana cewa ina mai bukata kuma kana cikin mabukata waye da ba zai da bukata dukkanin munan bukata ne bukatan ma mai tsanani mai tsanani a wannan kasa ta mu mai zafi mai sauro mai rashin kwanciyar hankali kowa ya dage kuma kowa ya san ana bukata da zaman lafiya akwai ‘yan ƙomu suna nan ba su da damar da za su wannan taro su karatu a wajen da suke wasu suna nan su ɗauke mutum su jeji da shi bisa yadda yake ba su ce sai an ba su kudi kuma kowa yana ganin cewa ana ta'addu'a ana ta'addu'a kuma gobe ma yi yake Allah ne baya amsa addu'a ko kuma mu ne ba mu san yadda zabi ba Allah yana amsa tun da ya ce ai ba ka za mu gyara ka ci gaba da addu'a wala mutarsa ya zama tarihi inda yana addu'a in dai za a ci gaba da addu'a za ka ko ya koma tarihi sai dai kuma ta kota hirar sai kuma a shiga wani abu domin irin wannan fituntunun an danga yi shi kenan har alkiyama ta tashi wannan haka manzo Allah ya faɗa musamman in an saki layi an saki Allah mun koma san zuciya al'amarin gabaki daya wato mu'ujizun manzo Allah ne suke ta bayyana a wannan rayuwa musamman a wannan kasar ta mu ka kalle ta mu ba dadi ne ke ji talakan bai jin dadi ne kudin ma ba dadi yake ya samu kudin amma ba kunci hankali ba mu iya cin dadin kudin ba ma duk kudin ka idan nefa ta dauke ta dauke har da kai sai dai ka sa sola ko ka sa inji kuma su kuma suna da nasu yanayin kuma mai jin daɗin ka kai gidanka da wuta makocinka bai da wuta mai jin daɗin ka ci abinci ka ƙoshi da kai da 'ya'yanka ku ci kaji makocinka kuma ya kwana yana jin yunwa zala ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min annabi ya ce wallahi bai cika mumini ba wallahi bai cika mumini ba wallahi ba cikakken mumini ba ne sabai suka ce waye wannan ya tabi ya yi asara zala ce man ba ta shaba'an wajaruhu ila jambihi ja'ir wanda ya kwana a koshe ya ci abinci ya koshe amma makocinsa ya kwana yana jini ku gaya mana waye a cikin munan wanda makocinsa baya kwana da yunwa ko da baka sani ba ma ka san gidan da kake makocinka akwai makotan da mabukata ne ko da baka san gaibu ba sun ci ko ba su ci ba ma wannan mai annabi yake zaburar da kai ake kana da hali lallai makocanka wanda ka san suna bukata ka dinga dan san musu ko da baka ba su kullum ba amma ka yi iya kokarinka Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ka yi iya iya ikonka iya damarka amma kullum kai ka ci abinci gidanka a rufe gabaki daya ba ma mai shiga ba makotan da suke shiga gidanka wallantana ka agaza musu amma ka san unguwar da kake ko da dai unguwar malau kake hawa hawa ce ai akwai makota wanda suke da bukata akwai wani makocin mu yawa yana ba mu labari wato hankalin sai tashi zuwa yayi ya siyo iyalansa biredi irin yadda kowa yake da yanzu shiga gida sai biredin da za a yi yana zuwa sai tarar wani dan uwansa ya kawo ziyara baya ya kawo musu biredi a gidan sai ce to ai wannan ya mana yawa sai ya fito kawai da wanda ya siyo din sai ya kunkwasa kofar makocinsa baita baita ga gida ga gida haka ka tanga su ya kwankwasa masa yana fitowa sai yake cewa suka gaisa ya ce biredi ne na kamo ya ce sai ya fashe mun da kuka ce wallahi tun sabon mu ci abinci ba tun sabon mu ci abinci ba da shi da yara kaga kukan da yake wa Allah Allah ya amsa ta hanyar wannan makocin Allah ya turo kuma sai ya zama ba mai irin san kansa ba wani ne zai ce bare ya aje hannu gobe ka zo sai shi amma da yake sakon Allah yana son shi ya samu ladan sai fashe mu da kuka yace wallahi ce sai ban mutu abinci ba shi da yaro su sai ma allura yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga makocin sa ne shi gashi abin ya zama hadda kari ma sai ya koma yace so ka karfa koma sai je masa dan dabarun da zai yi ego wancan ya ego wancan ya ego zai kara masa tun daga lokacin kuma yake bibiya nisan da ya dan samu dama sai ka ga ya musu ya dan mika musu to mu ni da kai da shi sai muna bibiya irin wannan ba wanda ko makocinsa na ɗaya na biyu na uku na ba za a samu domin Allah ya yi wasu ba sa tambaya la yasaluna nasa ilhafa ba za su tambaya ba to kai aka ce Allah ya ce wa fi amwalikum haqqun ma'lumun sai ya ce me lis-sa'ili wal mahrum dukiyar da na baka Allah ya ce akwai haƙƙi da zaka bawa wasu wanda ya tambaye ka da wanda baya tambaya haƙƙinsa ne ka bashi amma dai mu dinga bibiya mu kwana kana ka ci abinci kala kala wani ma abincin ka ga wajen wanke wanke duk an zubar da shi kuma ga wasu can ba su ci ba mu dinga wannan bibiyar Allah subhanahu ta'ala zai taimaka ma sai ci gaba da addu'a ya bayyana mu rike wallahi wannan zikiran da kuke gani indai kana yin su na farko bayan ladan da zaka samu zaka samu dai kariya daga wajen Allah subhanahu ta'ala babu wanda zai yi ma wani abu na shaidana ko jifa za a yi sai da jifar duniya za a dinga mafa kai a ciki ya zo koma zai ne wani ma ba zai tashi ba an bindiga za a harba ma ba za ta tashi ba inda kana azka in kayi da ya ne ba kokonto in kai kokonto bam za ta biye ka amma ba ka da kokonto kana da ya ne wala ba abin da za ta ba za ta komai ba ka ci gaba kuma duk wannan shakincin da ake a Najeriya in dai kana azkar da gaske kana yin su da yaqini ba sai dai ka dinga ji ana yi an yi a can an yi amma dai ba zai zo kanka da izinin Allah dan annabi ne ya faɗa ma kuma annabi baya magana da ke ba daidai ba amma yanzu ba anil hawa in huwa illa me wahyu wannan zikirin haddace shi in baka haddace shi ka dauki littafin a ce hisnul muslim yana gefenka a gefen gadonka da ka juya sai ka karanta la ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al azizul ghaffar fa wahala la ilaha illallah wahidul qahhar kace kai ne ubangiji babu wani ubangiji na gaske sai kai kai ne tilo kai kadai babu wani Allah ba Allah kun taba ji wani ya ce sunansa Allah hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin me wannan sunan babu shi kadai ne sai dai kaji mutum ya ce shine rabb ana rabbukum al'ala ba fir'auna abin da yake cewa rabbu yake cewa baya cewa shi Allah ne sai dai ya ce rabbu ana rabbukum al'ala alaysa li mulku misra wa hadhihi al'anharu tajri min tahti yace misra ba garkashi na take bane ga ƙoruma na ruwan nil yana ta gudu shi abba ba za ka yace shi sunansa Allah saboda bai isa ba ko gumakan da ake bautawa cewa suke inna ma na'buduhum liqarribuna ila Allah zulfa kafirai ba mushrike sun yi da akwai Allah suka ce aka ce me yasa kuke bautawa wannan gumakan suka ce wai ai tsani za su yi wannan zuwa wajen Allah shi kuma Allah ya ce babu tsani wai za su alaka ibadi anni bayan ne kare kai tsaye ujibu da'awatar da'i malam ƙur'ani daɗi ne da shi eh daɗi ne da shi kana ji kana ji ana ta yi wani wani wani wani da muke karatu malam yana da hamasa na larabci aka jero wasu ayoyi ya ji abin gashi yana gane ma'anar ya ce Allah ya iya bala'in larabci wai Allah ya iya bala'in larabci saboda abin ya ratsa shi haka wani ya a lokacin manzala sallallahu balarabin kauye ne Allah yake ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun duk abin da kake nema na arziki Allah ya ce daga sama zan baka ina sama zan baka alƙawarin da ne muku na shiga aljanna a sama take sai Allah ya ƙara ya ce fa wa rabbis sama'i wal ardh Allah ya ce, Na rantse da Ubangijin da ya yi sama da ƙasa, inna hul haƙu abinda nake gaya muku wallahi gaskiya ne. Mithila ma annakum tantiqun kamar yadda kuke magana. Balarabban nan sai zumbur ya miƙe. Yace waye ya fusata Ubangiji hadda sai ya rantse mana. Allah sai ya rantse. Ka yadda arzikin ka asumi wa fis sama'i rizqukum. Ina mai neman kuɗi, mai neman jari, mai neman ka tafi ka ɗaga hannunka kai da kanka ka san a saman za a baka don haka kake wata raha haka kake sai ka kalli sama fitrarka halittar da Allah ya maka yadda a saman za a baka wata rana annabi yana ba mu labari annabi Sulaiman ya fito za a tafi ne fari yayi yawa ba ruwa annabi Sulaiman ya fito yace a zo a fita a nemi ruwa sun fito sai annabi Sulaiman ya ce a koma dabbobi masu annabi ce a hanya sai ya ga tururuwa ta kwanta ta juya bayanta ta daga kafafuwanta sama tana roƙar ruwan sai annabi sulaiman ya ce mu koma an ga mai mana kafin su kai gida ruwa ya zubo kaga ita kanta tururuwa ce ta juya bayanta sai ta daga hannunta sama wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah subhanahu wa ta'ala shi yake kwararo arziki daga sama duk arzikin da yake kake ganin su kowane iri daga sama yake Allah ya ce na rantse da wanda yayi sama da ƙasa gaskiya nake ga mu kaga ina zaka tafi wajen nema kenan sai ka tafi wajen sa ubangiji namu shine wa huwa Allah fis samai saboda ka roke shi ka dinga yin wannan zikirin la ilaha illallah alwahi babu wani Allah shi alqahar ya fi ƙarfin kowa ƙahariyarsa ta danna kowa rabbis samawati shi ya sammai wal ardi wa ma bainahuma al aziz mai gadara wanda ya isa ba wanda ya sai zai ja da shi shine al aziz mabuwa ya gagaru kowa ba wanda zai iya masa al-ghaffar kuma in ka roƙe shi gafara ya gafarta maka ka san ita wato neman gafara Allah ba abin da yake kawo kuɗi irin istighfari kuɗi raw cash masu yawa irin istighfari kana son kuɗi daina komai yin ta istighfari kana mota kana babur kana keke kana kasuwa kana wajen aikinka kana kuɗi kake so sai kai ta istighfar in ji Allah da manzan Allah cisa yawanci zaka ji an duk inda zaka sai an cinkuɗa neman gafara kuɗi kake so jari kake so duk abin ƴaƴa kake so istighfar domin kun san sirrin Allah yana hana ka abu ne saboda kai masa laifi. A tsarin Allah, duk abin da yake bayarwa ya yi don zai baka. Shi sa Allah ce, Inna Allah la yi ghayru ma bi ƙaunin, hatta yi ghayru ma bi an fusim. Allah baya daina baka sai dai in kai ka canja ka koma sa. A tsari, Allah ya halicce ka don ya baka. Shi sa za ka ga akwai yaron da yake zuwa wani fafutuka ne ba? kafin ya kai munzalin balaga ba yi masa ake ta yi ba to sai alkalami ya hau kanka ne to kuma idan inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura in kana cikin masu godiya Allah ya ce da azidannakum la in shakartum to sai ka samu kanka abubuwa suna ta caccakudewa kai kai haka abin yaki ka kulla wacce harka taki kai waye laifi kake kuma baka istighfar ko kana istighfarin yayi kada fa qultu astaghfiru rabbakum annabi nuhu yake ga bayan ba ba ba al'ummarsa a harshen alqur'ani harshen annabi Nuhu fa qultu na gaya musu ya ubangiji na ce musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijin innahu kana min ghaffara yana yawan gafara ba kadan yake yi ba kullun yi yake idan ya gafarta muku yursilis samaa alaikum midarara zai dinga sauko muku ruwan sama da yawa akai-akai akai akai akai akai shine midirara da yawa sai ce me wayum didikum zai kuma ƙara muku bayan ruwan saman zai ba ku bi amwali kuɗi shine amwal roka shine amwal ba arziki yace ba amwal wayum didkum bi amwali zai ƙara muku kuɗi wa banina kuma ya ba ku ‘ya'ya masu kyau, masu albarka. Wai ji allakun mai jannati, wai ji allakun mai an zai ba ku gidan gona da gonaki bayan gona, ba za a sa gonar ta rasa abin da za ta shayar da abin yau sai Allah ce zai bullo muku da kuma idan ruwa wanda zai dinga shayar da gonar. Wajen lakun jannati, wajen lakun anhara. idan aka samu amfanin gona kaka kana da kuɗi cash kana da 'ya'ya masu albarka kaka da abinci to me za ka yi falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ka samu kai noma ka fitar da abinci ga 'ya'yan da za su taimaka ma kuma masu albarka ga kuma kuɗi a hannunka sai me sai ka tafi masallaci ita zikiri ka gara gode masa to annabi kuma ya faɗa a cikin hadisi ingantacce manzala ce mallazima listighfar wanda ya lazanci yin istighfar koyaushe astaghfirullah alazim wa atubu ilay astaghfirullah alazim wa atubu kai ta istighfar ko sai da istighfar ko irin wannan ko rabbighfirli warhamni rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur zikirin da annabi istighfar annabi in ya zauna haka yake sabai suka ce muna sai mu ji yayi sama da ɗaya rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ko kuma innaka antat tawwabur rahim riwaya bici suka ce in dai majalisi ana zauna sai mu ji annabi rabbi ghafirli tub alayya innaka antat tawwab ayi magana wanda yayi tambaya sanan annabi ya ci gaba annabi ce wanda ya lazanci yin istighfari ubangiji zai kawo masa warwara daga matsalolinsa kuma Allah zai ba shi arziki ta inda baya zato kai mai yiwa ga fulan ɗin da kake kana ta neman wata kwangila ko kana neman wata harka kana kulle-kulle sai ka ga ya fito mata baya sai arziki ya fito ta nan ta inda ba ka zato sai ka ga komai lafiya ba ka mai son kuɗi da koma mai istighfari Allah ka ba mu na halal amma zo masu mai yawa na halal ba kaɗan ba masu yawa na halal don wato mai kuɗi ya fi kowa dama shiga aljanna in yi sakaci ko cikin sai zama ma'aji mana mai ajiya mai ajiyewa wani yana zuwa ya tara kuɗi kawai aji masu gado su zo su gada shi kuma biyo kansa amfani ba amma wallahi ba wanda ya fi kuɗi samun dama shiga aljanna in yi amfani da kuɗinsu zala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mana cewa ya kalli sahabbai ya ce a cikin waye yi kusan dukiyar wani akan tasa a cikin waye kusan kudin magada sama da nasa suka ce ya ma'aikin Allah kowa ya kusan dukiyarsa akan tauni sai ce to dukiyarka ita ce wanda kai sadaka kai kyauta kai taimako kai kaza kai kaza kai kaza ta magada ko ita ce wadda ka aji kana tara musu kar ‘ya'yanka su taso da talauci ka sai musu gida wani za ka yana da gida sama da ɗari kadarar gidansa fili gida fili kuma ba shi da masallaci ɗaya bai gina masallaci bai yi hubusi ba bai gidan marayu ba ko ba lallai ba ne ‘ya'yan su taimake shi kai ‘ya'yan ma da suka rusa masallaci bayan da aka tashi gado suka ce sun fasa masallacin abinsu ne gina masallacin da aka tashi rabon gado suka ce ai wannan masallacin ma a sa shi a gado suka ruse shi an fasa yin masa don Allah suna tausayin ba mutu suna sun sa ya yi abin da zai samu lada sun rusa sun sa shi a gado sun siyar da filin to kai wa kanka kuka gini ka yi masallaci ka yi makaranta ka yi rijiya kai abin da zai kai ma ladan kana kwanci a gaban kai masallaci disan da ake sallah disan da ake karatu disan da aka zo aka aikin alkhairi kana da rai ko ba kana mace kana da ladan kuma Allah ya alkawari yace zai gina ma irin sa aljanna ba irin sa wai ba wai girman ba yanzu Allah ji da wannan masallacin ba wai an tashi bashi ba wai iya wannan girman za a bashi a ina ai ana ciniki ne da wanda mai shi mai isa mawadaci haka Allah ce man dalladi yuqridu Allah ne qardan hasana da ya tashi sai ce me ko yudha'ifahu ko yudha'ifahu lahu ad'afan bi kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu yace waye zai ba wa Allah bashi amma bashin mai kyau ba mai ruwa ba mana kai aikin alkhairi da dukiyar Allah ya ce in na tashi biyanka zan ninka ma ninki da yawa sai Allah ya ja kullu ya ce na baka wannan damar karka ƙi domin wallahu ya ƙabidu Allah shi yake kwaci kuɗin bayan za ya baka sai ya kwaci in ka ƙi wa ya busutu shi yake shimfiɗawa kuma wanda ya yi sai ya ƙara masa kaga Allah ya ja hankalinka ya nuna ma yadda za ka ƙaru sai ya ce to amma fa ka yi in ka ce ba za ka yi ba ya iya rufe hanyar wallahu ya ƙabibu wa ya busu wa ilahi turja wani wajen Allah ce wa an fi kofi sabilillah yi ƙoƙarin yin amfani da dukiyar wajen taimakon addinin Allah yana daga cikin taimakon addinin Allah gina masallaci ɗaukar nauyin makaranta siyan littattafai taimakawa marayu gina makarantu gina rijiyoyi taimakawa muskinai marayu sadaka duk yana cikin wa'an fi kufi sabilillah sai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku rowa kar ku roya rowa za ta kai ku ga halaka ba wai ana nufin karkabu nan ana hadari shine wala tulqu bi aydikum ila tahluka a'a karka ƙi ciyarwa karka yi rowa karka hana mutane ce muku wannan zai kai ka ga halaka shi sa Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda duk Allah ya taimake shi ya hana shi kauro ya hana shi rowa to ya rabauta Allah karka sa mu zama masu rowa zikiri na gaba du'aul faz'i fi an-nawm wannan addu'ar ta kuma za ta yi magana wani yakan farka a firgice za ka samu ko yara ma za ka ga wasu yara suna firgicewa kai babban ma za ka ji a firgice yana wasu maganganu mutum ya farka a firgice idan mutum yana wannan wa man buliya bil wahshati ko kuma mutumin da aka sa masa wato irin ya kasa bacci wani zai zo ɗimuwa ta dame shi damuwa tashin hankali ya yi mai yawa sai izamo cewa har ya hana masa yin bacci to wa'innan abubuwan wani kaga sai ya sha magani wani ma ya sha maganin zai ce ai jininsa yana da ƙarfi baccin ya ki ɗaukansa ba wani jini mai ƙarfi ce ɗan ne ya zo ya halaka bacci to idan kana cikin mutanen da ba ka iya bacci saboda damuwa ko kuma wani abu da ya tension ya zo daga ma hankali to annabi ya koya maka yadda za ka yi baccin ba sai ka sha ƙwaya ba sai ka sha magani ka yi da yaƙini ka karanta addu'a malaice yana daga cikin zikirai masu girma wanda za su amfanar da kai ga wanda ya zama cewa yana samun firgici ko kuma yana kasa samun yin bacci saboda damuwa ko saboda wata musiba ko kuma saboda wani firgici da ya same shi lokacin da ka samu kanka a irin wannan su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Amr dan As ya rawaito mana manzo Allah ya ce ka karanta wannan zikirin sai ka ce idan ka san kana baka yin bacci to da ka zo a cikin kwanciyarka a cikin zikiranka da bacci kafin kai bacci sai ka karanta wannan addu'a zaka ce a'udhu bi kalimati llahi tamma a wata ruwayar tammati ina neman tsari ina neman kariya ina neman daukin Allah da kalmomin Allah cikakku sune alqur'ani sune sunayensa kyawawa ya Allah ina tawassali da kalmominka cikakku shine sunayen Allah da sifofinsa Allah ina tawassali da alqur'ani shine cikakkun kalmominka ka tsare ni min ghadabihi Allah ka tsare ni kakkai fushi da fushin Allah Allah ka tsare ni da shi wa iqabihi Allah ka tsare kakkai mu ukuba domin rashin bacci ukuba ce zaga wani kwana da kwanaki ya sabaci wannan azaba ce Allah ka tsare ni daga fushinka Allah ka tsare ni daga hukubarka wa sharri ibadi in rashin baccin kuma ba ta wannan bane ba ta wannan laifin bane wasu ne suke ma surkulle sai ka ce Allah ka kiyaye ni daga sharrin bayinka idan wani ne ya daga mu hankali har na kasa bacci Allah ka sharre ni ka tsare ni daga sharrin bayinka idan kuma ba mutane bane abokan mu'amala suka jawo ma wannan bakin cikin na rashin bacci shaidanci shaidan ne sai annabi ya ce ka ce wa min hamazati shayati ya Allah ka tsare ni daga sharrin waswasin shaidanu da suke zuwa su yi wasa da hankalin mutum da zuciya ya haye kasa bacci wa an yahdurun Allah karka bari shaidan ma ya zo kusa da ni haka manzo Allah ya ce duk wanda ya kasa bacci in ka san ba ka iya bacci ka dinga wannan tun ka zo kwance bacci in kuma a sannan ne a ranar ce ka kasa baccin to sai ka karanta a'udhu bi kalimatin lahi tamma ko tammati min ghadabihi daga fushin Allah wa iqabihi Allah ka tsare ni daga uqubarka wa sharri ibadihi Allah ka tsare ni daga sharrin bayinka wa min hamazati shayatin Allah ka kiyaye ni daga zunguran nan ta shaidanu da suke zuwa su hana mutum bacci wa an yahdurun Allah karka bari masu zo kusa da ni wannan haka manzo Allah ya kawo mana a wannan ruwayar akwai ruwayar Abu Dawud da Tirmidhi da wasu malaman hadisi daga hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya dada shi ya dada babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah ya ce idza fazi'a ahadukum fin nawm duk wanda ya firgita a bacci wani abin zo ya firgita kana bacci sai manzo Allah ya ce falyakul kana firgitan nan kana farka haka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma sai ka karanta wannan zikirin ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min ghadabihi Allah karkai fushi da ni wa iqabihi Allah ka tsare ni daga uqubaka wa sharri ibadihi mutane ne suka yi min sharri Allah ka tsare ni daga sharrinsu wa min hamazati shayatin ya Allah in shaydanu ne suke zangurata Allah ka tsare ni daga zungurarsu wa an yahdurun Allah karka bari su sake zuwa wajena sai manzo Allah ce fa innaha lan tadurra wannan birgicin da abin da ka gani mara dadi ba zai cutar da kai ba in dai kai wannan zikiri kun gane magana bici can farko an gaya ma idan mutum haka kake nan kuma a baccin kake sai birkicin ya zo ma in firgicin ya zo ma shi ka karanta maza Allah ce to abinda ka gani wanda ya firgita ka a cikin baccin to ba zai cutar da kai ba a gaske akwai hadisin kuma dai irin wannan dai wanda Imam Ahmad ya rawaito fi musnadi a cikin musnad dinsa an al-Walid ibn al-Walid daga babban sahabi Walid dan Walid annahu qala shine yazo yace ya Rasulullah ya ma'aiki shi yazo da kansa yake yake da matsalar sai ya zo wajen mazala ce ya ma'aikin Allah inni ajidu wahshatan ya ma'aikin Allah ba na iya bacci in na zo damuwa ta hana ni ba na iya bacci ya ma'aikin Allah kala sai mazala ya ce masa idza akhadta madaji'aka idan ka zo shin ka ta bacci fa qul ka ce a'udhu bi kalimatillahi tamma wannan dai addu'a Ma'ana kuna ganin sababin faɗar hadisin da manzo Allah addu'ar ya bayar da ita saboda dalilai daban-daban duk dai na rashin yin bacci ne sai manzo Allah ya ce ka karanta wannan addu'ar ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun sai manzo Allah ya ce masa fa innahu la yadurruka wa bil hariyi alla yaqrabak yace shedan ne yake hana ka bacci in ka karanta wannan to ba zai sake cutar da kai ba kuma ma kai ba ma zai sake zuwa inda kake shedan din ma ba zai sake zuwa inda wani dan walid yace tun daren da annabi ya gara mu wannan ina karanta yace a kusan makara ne sallah asuba saboda bacci amma da baya iya bacci a kusan makara to kaga wannan addu'a ce da ta ta maimaitu gurare da sababi daban-daban Imam Malik ma ya kawo a cikin muwaddarsa daga Yahya dan Sa'id kala yake cewa balagani labari ya san ya sade ya san mun ya isar da ni anna Khalid ibn al-Walid Khalid babban sahabin Saifullah al-Maslul shine yazo kala yazo wajen Annabi yace kala li Rasulillah shi yazo wajen Annabi sai yake cewa da Annabi inni urawwa fi manami ya ma'aikin Allah ana tsorata ni ina bacci wani abu yana zuwa yana tsorata ni ina bacci fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah yace da shi kul isan da ka samu kanka a irin wannan ka dinga cewa a'udhu bi kalimatin lahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduru kaga yazo a muslim yazo a muwatta yazo a cikin sunan abi dawud kowanne da dalilinsa iblis sunni ma ya kawo irin wannan hadisin a littafinsa da yake amalul yawmi wal layla daga muhammad dan munkadir qal yake cewa jaa rajulun ila annabi wani mutum ya zo wajen annabi fashaka ilayhi ahawi la yaraha fi manam sai ya ce da ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah ina bacci ina yin mudanan mafarka bare mafarki na tashin hankali kala kala ne yake ga annabi fa qala sai manzo Allah yace masa idza awaita ila firashika in ka hau kan shimfidar ka zakai bacci fa qul kace a'udhu bi kalimatin lahi wannan dai addu'a kage wannan addu'a ce da kowa zai hadici kan go kowanne da matsalarsa sai kuma annabi ba su addu'a dai guda daya an gane ku sawaka sai malai ce fa hadha du'a'un azim wannan addu'a ce mai girma arshadin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya shiryar da man yusabu fi nawmihi bi shay'in min al-faz'i wal khawf duk wanda yake samun kansa a cikin firgici da tsoro a cikin bacci to ya dinga karanta ta kaga ya kamata ko kuma ya wajaba kowa ya haddace ta a'udhu bi kalimatillahi tam mana ina neman tsari na fake da ubangiji ba wanda zai kare ni sai Allah ina neman ya ubangiji ka tsare ni ya ubangiji da al'amarinka da kalmominka cikakku wanda su ne al'ur'ani su ne sunayen Allah su ne siffofin Allah Allah ina tawassali da su ka tsare ni in ghadabihi wa iqabihi ya Allah ka tsare ni kakkai fushi da ni ya Allah kakkai mu ukuba domin ukuba Allah ta iya hana mutum bacci azaba da fushin Allah zai iya hana mutum bacci Allah yana fushi fushi irin nasa yaya yake ba mu sani imani ne wajibi annabi ya tabbatar mana Allah yana yin fushi muna roƙon Allah kada yi fushi da mu saboda haka sai kake cewa Allah ina ka tsare ni daga fushinka Allah ka tsare ni daga uqubarka domin karka kama ni da uquba dan akwai laifukan da mutane suke sun manta ba su istighfari ba ustuba kuma Allah yana nan ya rike shi ahsahu Allah wa nasuhu Allah yana nan ya rubuta shi su kuma sun manta sai Allah ya dauko ya ce zai mutum kuba da shi Allah ka kiyaye mu daga kuba saboda haka sai kake cewa Allah ka tsare ni daga wannan damuwa Allah idan kuma ba ta bangaren ka bane al'amarin shine min shar wa sharri ibadi Allah ka tsare ni daga sharrin bayinka kar su jefe ni kar su yi min abin da ba daidai ba min hamazati shayatin mana dukkan wanda zai zama cewa bawa ne na Allah bawanka ne ya Allah ka tsare ni daga sharrinsa kai ya neme ni da sharri in ya neme ni ma Allah ka tsare ni kada abin ya same ni domin ba wani abun ba Allah in Allah banda Allah duk komai bawon Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa me atir rahman abda kowa bawon Allah ne sai ka ce wa min hamazati shayatin Allah ka tsare ni daga zunguran nan ta shedana wannan samun kokonto wanda zai hana ni bacci ya ubangiji ka tsare ni daga sharrin shedan sharrin bayinka Allah ka kiyaye ni daga fushin duka Allah kar kuma ka kama ni da ukubarka wayannan addu'o'in kowa ya haddace shi a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun kai baya bukatar ma sai kana firgita kullun kowa ya karanta ta kafin ya wuce kawai kai wa kanka me ko ba ka yi kai saboda a tsari na rayuwa wata ran sai shedan ya ya kawo ma wannan sai kawai kawai ka sa ta a ciki haddace ta yanzu wasu anan da yawa karanta ta so biyu uku dan da sun haddace a'udhu bi kalimatin lahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun to Allah kowa ya haddace ta in ka je kan ‘ya'yanka da ba za su iya haɗa cewa ba ka karanta ka tofa hannunka a shafe musu jikinsu na ka samu wani yaro yana firgici ko kai masa ita Allah da ba zai sake ba ka ce Allah ka tsare na rikici an ce lokaci ya yi zo sai zikiri na gaba in Allah ya kai mu duk dai abin da ya shafi baccin daidai annabi Allah ya saka wa annabi da alheri ba abin da ya kyale mana malai bai ga mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati annabi yace na ban muku abinda in dai kun rike shi gangan ba za ku bata ko ba na shine littafin Allah da sunnata in ka tafi qur'ani ka kasa ganewa dawo sunna kaga wannan bawon Allah wato Allah ya masa albarka mai littafin Allah ya karbi ibadarsa dan babu inda duniyar musulmi take babu hisan musulmi yayi kokari ya tato daga Qur'ani ya tato daga hadisi ya rage mana aiki lokacin sai ka tafi Bukhari anan zaka samu wata addu'a wata sai ka dawo Muslim wata sai ka tafi Sunan Abi Dawud wani sai ka tafi Musnad Ibn Ahmad ina kake da wannan littafin in kana da su ma ina kake da lokacin da zaka zakulo wa'annan abubuwa sai zo tattare masu a littafi sai ya ce ya sa wasu abin suna hisnul muslim garkuwa ta musulmi da zai kare kansa daga sharrin farmakin shaidanu na mutane da aljanu kuma ga lada bayan an kare ka ga lada ga kuma koya kara maka imani da yadda da Allah imani in kana addu'a wacce wata addu'a sai ka ji sai ka ji kamar kamar sai ka ji ka ƙara imani ka ƙara samun yaƙi ana gane ku sauraka haddace kun ga addu'o'in nan na yau guda biyu masu muhimmanci kowace ma tana da muhimmanci domin sai da lafiya za ka komo in aka yi rashin sa'a shi ɗan da mutum ko na aljan ya jefi mutum ka samu wani tawaya ka gaba yadda za ka yi ibada ana ganewa duk abin nan da kuka ana yi wato kuku abin akwai zikirin da a cikin addu'o'in da satin da ya gabata to manzala yana karanta suratul mulki da suratu me as-sajda kafin ya bacci alif lam mim as-sajda da kuma tabarakal ladhi bi yadihi wanda manzala yace sunanta lauya ita tabaraka za ta je cikin kabari ta tsaya ana binne ka masu tambaya suna zuwa sai ta ce tuni za ku yi tambaya wato abin da yasa na sake tuna akwai wani dan uwa abokinmu ne muna zuwa na shi Allah ya yi masa wafaci shekaran jiya ban taba ganin dare yayi bai karanta suratul mulk tun da ya ji hadisi na muku maganar shekara 20 baya da na san shi duk abin da za ku yi da shi bayan magariba sai ya gama karanta suratu tabaraka allazi bi yadihi cikar ji Allah ya masa hukunci Allah ya gafarta masa Allah sa ta cece shi Allah sa ta tsaya masa kuma abin mai daɗi da na dinga ji shi da cewa duk wanda ya ji mutuwa sai ka ji abin ya taɓa shi sai mutumin kirki mai haƙuri kaga shaida mai kyau mun yi magana da sama da mutum ishirin kowane abin da yake fada kansa ko wannan ya samu na ji daɗi a rai saboda ajilatu bushirar mu'min kamar yadda manzo Allah ya ce bishara ce ta gaggawa da ake yi akan mu'min muna roƙon Allah ya ba mu wannan kyakkyawan ƙarshen annabin Allah ka dinga roƙon Allah cewa Allah ya baka sheda ka samu sheda mai kyau da mutu annabi Ibrahim ma haka ya dinga cewa waja'al li lisana sirgin fil akhirah Allah in na mutu Allah ka san samu kyakkyawar a yi magana ne kyau a kaina to Allah da kansa ya bai shi tukuna inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan sai ce me walam yakun minal mushriki sai ce me shakiran li al'umi sai ce me ijtaba wa hada ila habba ashikenan Allah ya ce annabi ibrahim shi kadai al'umma ne inna ibrahim kana ummatan qanitan a tsaye yake a gaban Allah yana bauta qanitan lillahi Allah yake bauta shi kadai hanifan ya karkacewa kowane addini sai addinin Allah Allah ya ce walan yakun minal mushriki annabi ibrahim ba mushriki bane Allah ya ce shakiran li an'umi din ne babu da nayi masa yana gode mu ijtabahu Allah yace na zabe shi fiyayyen halitta yace na shiryar da shi na kora shi ta farki madalici lokaci ya ce a tsaya haka kenan to alai tasu ba jin daɗi alai tasu da yake zuwa wanda yake kawo wani su ba ya ce ina roƙon addu'a ba shi da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ba shi lafiya Allah ka sai zama kafara gare shi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani Allah ka rufa mana asirin duniya da lahira Allah muna roƙon ka rahmaka muna neman sani daga azabarka muna tawassali ya Allah da wannan karatu da muka yi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna tawassali da kaunar da muke wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ka hada mu a masallacin nan don mu ji abin da annabi ya ce ya Allah ka haɗa mu a cikin fadar manzan Allah a cikin jannatin firdausil a'ala Allah kar ka sa mu tsaya transit a ko'ina Allah ka sa mu wuce kai tsaye Allah inda ka ce za a shiga aljanna kai tsaye mu ma ka shigar da mu kai tsaye dan karamcinka dan falalaka dan rahmanka Allah wannan wahala da wujijjiga da muka ji a Najeriya Allah ka sa mu ji ba mu ji komai ba cikin ni'ima mai Allah ka kai mu aljanna kai tsaye a cikin aljannar su annabi Muhammad ba abin da ya gagare ka Allah za ka iya kai wannan wajen Allah komai naka kuma bayanka ne masu ƙaunarka ne masu ƙaunar annabi Muhammad Allah muna ƙaunarka muna ƙaunar annabi Muhammad Allah ka san muna san kuma ka san muna san annabi Muhammad babu marafinci a zuciyarmu ya Allah ka amsa mana ya Allah ka sa mu aljanna la ka samu aljannanka la ka tsare mu wurin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله